بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا يا علاء قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله عبد الله ده مسؤول يجي اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم اتبعوا كبي ولا تبتدئوا كذا كوي بدأ كذا كتركه فقد كفيتم ميكنا أكتي an wadatar da ku an riga an yi mu komai ya riga ya abin nan ba abin da za ku yi kawowa daga baya magana ce gajeruwa amma tana da ma'ana mai yawa ko ittabi'u ku bi wala tabtadi'u faqad kufitu قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يا من خطبة فحمد الله وأثنى عليه يقول ما الله يبيش صار نسيتي إن أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن أنا شوى إن أفضل الهدى هدى محمد أو إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الهدى هدى محمد هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن فهمت وشر الأمور محدثاتها ما في شر الأمر شيني وإن دعك كركرو وكل بدعة ضلالة دب بدعة قتاتي قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن أسلم المنقري المنقري عن بلال ابن عصبة قال عن بلال أو بلاز بلال بلاد أو بلال أو بلاز دال دال ابن عسما قال سمعت عبد الله بن مسعود سمعت عبد الله بن مسعود يقول وكان إذا كان عشية الخميس ليلة الجمعة قام فقال يجي درن جمعة سي عبد الله بن مسعود يتاشي إن أصدق القول قول الله وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسن الهدى أو إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشقي من شقي في بطن أمه وإن أحدكم ليجمع الخلق في بطن أمه أربعون أربعون أربعون وإن شر الرواية رواية الكذب وفي شر أبن أجي روايتها كريا وشر الأمور مهدثاتها وفي شر الأمر كما وإن أك كيكرو مهدسي بدؤي وكل ما هو آت قريب دؤ أبن زيزو كسيكي قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ليث عن أيوب عن ابن سيرين قال ما ما أخذ رجل ببدعة فراجع السنة ما أخذ رجل ببدعة فراجع السنة جس عند متين يدوك بدعة to zai tsani sunna fiye da duk yadda kake tsammani baya son ya ji baya son ya ai magana قال أخبرنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين abinda nake jin matsoro ma al'ummata shugabanni masu batar da mutane malamai ne limamai ne shugabanni ne na siyasa na mulki na menene waɗanda suke batar da mutane manzo Allah ya ce abinda yake jimma al'ummar su tsoro kenan صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي قال حدثنا معاذ ابن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالت دخل علينا رجل بالظهيرة wani mutum ya shigo mana lokacin azahar da ranar tsaka da garjin rana kenan faƙultu sai na ce ya abdullahi min aina akbalta ta ga mutum ya shigo ya zo sai ta ce ya kai bawan Allah daga ina kake kala akbaltu ana wa sahibun li fi bigha'in lana aw bagha'in lana yace ni da abokina ne muka fito neman wani abu namu da ya bata muna wahalar neman shi mai muhimmanci ne kuma ba mu same shi ba tukunna fantalaqa sahibi yabghi wa dakhaltu ana astazillu bizilli wa ashrabu min ash-sharabi sai abokina ya je yana nema ni kuma na shigo cikin inuwa ina neman abu da zan sha fa qumtu ila lubainatin hamidatin rubama qala ila dayhatin hamida sai ta tashi zuwa nono mai tsami ko daiha shine nono ko hamila fasa kaituhu sai ta tashi ta ɗauki nono sai ta shayar da shi mina fashari ba wa sharibtu sai ya sha sai ita kuma ta sha qalat wa tawassamtuhu tawassamtu at-tawassum inna fi dhalika al-ayatin lil mutawassimina tawassamtu fika al-khayr anni alimtuhu wallahu ya'lamu anni sabitun nazari attawassum shine mutum yana da wani baiwa da Allah ya mishi yana kallon abu shi ta buga wannan mutumin kirki ne ko wannan ba mutumin kirki bane tawassum kenan ruba ma qala wa tawassamtu fa qultu sai ta shakka wannan bawan Allah mutumin kirki ne sai ta ce ya abdullahi man anta sai ya kai bawan Allah wane ne kai don da dai da ana tambaya ne ana kwane-kwane ko kai wane ne قال أنا أبو بكر سيتي نيني أبو بكر قلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به كيني أبو بكر أبو كم منظر الله دانك يجي لابارنك ko labarin shi kala na'am ya ce yi kaga sai na bakar kaga darajar shi amma da duk tambaye shi yace ni ne abokin mai yace ana abubakar shi kenan kai ne abubakarin abokin manzon Allah wanda nake da jin labarin shi kul qala na'am yace eh haka ne qalat fa zakartu ghazawna khasaman wa ghazwati ba'dina ba'dan fil jahiliya sai aka tuna yaki yakin da aka yi cikin lokacin jahiliya jahiliya maguzanci kenan maguzanci kuma abinda ake ce maguzanci shine abinda ba addini ba lokacin da addini bai zo ba rayuwar da suke rayuwar maguzanci shine ake ce majahiliya tsare-tsare ne da ake da azanci da abin da ake iya don babu littafi babu annabi babu shine shi ake ce majahiliya amma in aka ce aka yanzu sha ce duk abin da mutane ke maguzanci suke yi ba maguzanci ba ne akwai maguzawa akwai masu yin maguzanci har cikin mutane amma kuma akwai musulmai ana aiki da musulunci duk sa'an da ka tashi da asuba sai ka ji duk masallatan Kano sai an yi kiran sallah azhar sai an yi la'asar sai an yi magruba sai an yi me ake yi ana yakan shedan kenan lokacin da mutum ya ce hayya ala sala ko min tsananin sanyi kana cikin bargo ka zaka fito da dadi amma sai ka fito ka shiga inda zaka yi alwala ruwan sanyi da dadi kai alwala ka zo ka kama hanya ka je masallaci ka dawo to kuma a ce ba musulunci a ce ba musulunci ba musulmai waɗanda suke wasanni suna nan masu yi kuma da gaske suna yi in za ka yi aure in kana bukatar mace sai ka binciki sai an yi aure a kan me ake yi a kan musulunci abubuwa da yawa duk da musulunci ake yi to shi yasa waɗanda suke wasanni ko 'yan menene ko masu menene ba zai sa a ce duk al'amari ya zamo haka nan ba an fahimta? aha وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيد sai na tuna lokacin da muke magusanci ana yake-yake kuma na tuna ga abin da Allah ya kawo na alkhairi na haɗin kai atnab shine yaggon da ake daure bukka ko gida ko daki yadda suke gine-gine gine larabawa ya aka ce kowa na gine-gine amma larabawa su wayewarsu da wadatarsu bai kai rai a gini a sa falasa a sa tiles a sa menene dabaru suke daure-daure ne sai daga baya ne allah ya zo ya sauka musu da arziki kuma shi kenan suka shallake kowa وشبك ابن عون أصابعه ووصفه لنا معاذ وشبك أحمد فقلت يا عبد الله يتشي الله كامنا حق كي حكا فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا izuwa yaushe ne kake ganin al'amarin al'umma tunda Allah ya kawo alkhairi har izuwa yaushe za a zamo ana kan wannan alkhairi qala mastaqamatil a'immatu mahallu shahid kenan mastaqamatil a'immatu matukan shagabanni da limamai da malamai sun miƙe sun yi aiki saboda Allah qultu mal a'immatu shirji suwa ne al'imma qala ama ra'aiti as-sayyid yakuna fil hiwa fayattabi'unahu wa yuti'unahu baki ga shugaban ya shiga wuri sai ga kowa ya bi shi ba famastaqama ulaika waɗannan shugabannin in suka miƙe to duk waɗanda ke bin su mikewa za su yi malamai ne limamai ne shugabanni ne na siyasa na mulki dukkansu in sun mike sauran talakawa biyu suke amma in sun kauce hanya sun karkace saboda mai ko saboda menene ya haka kuma mabiyansu za su zabo labarin sayin na bakar kenan da wata mata ko قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا إبراهيم بن سعد سيدنا أبو بكر شيدا واسكف تزوى نيمة ba yadda za a yi rayuwar na kace kai baka son wahala ko na ya dame ka a'a su Allah ya jarrabe ka sai ka tashi kayi aiki sai ka tashi kayi tsaya ka tsaya sai ka a kallin makka zuwa madina da manzon Allah zai yi hijira jirgin cani zai shiga tafiya suka yi akar kuma a ɓoye-ɓoye kuma a cikin yunwa da talauci ba komai ka sawara wannan yaya za su kasance sai na bakar ana tafiya sai tuna kar su zo mana ta baya sai zo bayan manzon Allah muna kar su zo mana ta gaba sai zo gaban manzon Allah sai ka ce wanda ya zautu ya zo dama ya zo ya ce ya manzon Allah muna tafiya sai in tuna kar su zo maka ta baya sai zo bayan ka ya ya fan mana ya fanshi rayuwar manzon Allah da ranshi ko menene ma shi ya samu ibnu a lokacin kuma duniya ba wani wanda ke da daraja wajen Allah sama da su biyun nan ibn sa'd an abihi an akhi li adi ibn artah ana abi darda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna akhwafa ma akhafu alaikum al a'immatul mudillina malamai masu batar da mutane ba malamai ba shugabanni da malamai da limamai da shugabanni masu batar da mutane saboda sauran talakawa bin su suke yi in malamai ne almajiran su bin su suke yi in masu mulki ne talakawan su bin su suke yi in sun miki su tafi daidai kowa zai tafi daidai in sun bata za su batar da kowa Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال يتي دخل أبو بكر على امرأة من أحمصة يقال لها زينب سيدنا أبو بكر ياشك وجمعة ما تأسون أنت زينب قال فرأها لا تتكلم سيقنت قاتنا باتا مغنى فقال ما لها لا تتكلم سي ما يفعلون ياك باتا مغنى قالوا نوت حجة مسمتة ta yi niyyar za ta yi hajji amma ba za ta yi magana ba har ta je ta dawo da jahiliya lokacin maguzanci ana yi kala laha sai ya ce mata ta kallami ke yi magana fa inna haza la ya hillu wannan da ke bai halatta ba ki ce za ki je har hajji maka ki dawo ba ki magana haza min amalin jahiliya wannan cikin aikin maguzanci ne maguzawa ne kala fata kallamat فقالت من أنت سيتي مغانا سيتي كي واي واي كي قال أنا امرؤ من المهاجرين سيني متني تسكي إنا تسكي مهاجرين مهاجرين قالت أي المهاجرين وانين تسكي مهاجرين كي قال من قريش يتي قريش واني قالت فمن أي قريش أنت cikin qurayshawan kai wanne me wanne ne qala innaki lasaqulun yace kai ke kin fiye tambaye tambaye ne ba saqulun yasawi fihi almuzakkar wal muannas innaki lasaqulun kina tambaye kin ce wane ne kuma qurayshi cikin qurayshawan wa ana abubakarin ni abu ni ne abubakarin qalat ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية yaushe za mu ci gaba muna rayuwa a cikin wannan al'amari na alkhairi da Allah ya kawo mana bayan maguzanci qala baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum a'immatukum tafiyan ku akan wannan alkhairi matukan shagabannin ku suna miki suna tafiya akan turba qalat wa man a'imma sai da su wane ne shagabanni jagora قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم mutanen ki a cikin rayuwarku ba kya ganin akwai waɗanda mutane shugabanni waɗanda suka yi umarni ana bi qalat bala tace haka yake qala fahum mithlu ulaika ala nas yace to su to haka shugabanni suke a cikin mutane ko limamai ne na masallaci ko malamai ne na masu karantarwa ko shugabanni ne ko sarakuna ne duk shugabanci shugabanci ya shiga cikin wannan matukar aka samu shugabanci ya kauce duk wanda za su biyo Allah ya kiyaye abakar yana shan tambaya abubakar wurin mata ko kala akhbarana abdullahi ibn muhammadin kala haddathana abdurrahman ibn mahdi an sufyana an wasil an imra'atin yuqalu laha aizatu qalat wata mace sunanta aiza tace ra'aytu ibn mas'ud yusi ar-rijala wan-nisaa wa yaqulu na ga abdullahi da masudu yana ma mutane wasiya maza da mata waya kulu ya ce man adraka min kunna min imra'atin aw rajulin fasamtu al-awwal fa inna ala al-fitra duk wanda yayi tsawon rayuwa zai al'amari ta ya canza fasamtu al-awwal ina ma na asamtu al-awwal at-tariq al-awwal abinda aka san shi gaba yayi asamtu at-tariq al-awwal فإنا على الفترة ممنا كان فترة منا كان دي دي قال عبد الله الصمت الطريق معنى قوة زيزوية فسيرة مي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي قال أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأ علي هو ابن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن جابر عن زياد عن زياد بن خدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام سيدنا عمر يتنبين كاسا ابن دكي روسا مسلمشي الدين مسلمشي قال قلت لا سيدنا مش أبا سني با قال يهدمه زلة العالم farko shi fara da mai meke mece zillatul alami zamiyar malami mece ce zamiyar malami kauce hanya wajidalil munafiq bil kitab kuma munafiki yazo yana jayayya da alqur'ani cikin ya fadi kaza ya fito da kaza ya kawo shubha wa hukmul a'immatil mudillina da hukuncin shugabanni masu batar da mutane guda uku nan sayyidina Umar ce su ke rusa addinin musulunci قال أخبرنا هارون سمد إيتي جدال المنافق بالكتاب دي إندك كيسي ون يازو ياسا ما شبهة yanzu ana nan ana tara shubuhoyi ana tara shubaha iri-iri za a zo ana fito da mutane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yanzu matsala ta kai inda take ta kai tsakiya abinda ake yi da ana faɗa yanzu ba zai faɗu ba a bar shi kuma a zo a kama daidai yana da wahala karanta shi ma yana da wahala don karanta shi rusa kai ne to ya za a yi to shine za a zo ana ta fitowa da shubahu shubaha ai ayan da ta ai kaza kaza ai hadisin buhari da yace kaza ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza to kafin wannan dama ya fito kuma yana ana shirin fitowa da shi to kai ya ce ma addu alaiha bin nawajis alaikum bis samtil awwal قال أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات kada ku zauna da masu yawan gaddama masu kawo shubhoyi فإنهم يخوضون في آيات الله أي سنة كوساوا أتين آيوين الله abinda ba su san kanshi ba su kawo kuma su rikita lissafi su kawo shubha su ba su iya sun warware ba su ko ba su barka zauna lafiya ba to imamu malikin aka kawo mishi rige yace ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe duk abin da yazo shekaru ba ma ja'a bihi muhammadu shine shari'a ما جاء به غير محمد شيني بتا الله يكياي in ya zama kamar imamu malik ana kawo musu shubha ana zuwa kaifa wane ne fa ni da kowa shaidan shi ya je ya yi mishi abin da zai iya yi mishi qala akhbarana al-husayn ibn mansur qala hadathana abu usama an al-mubarak an al-hasan qala سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي رنسوا يتي بين الغالي ما ششيكي كينا ما سننتاوا ما وجه حدي والجافي ده ما جفائي أسكن سنة فاصبروا عليها رحمكم الله فاصبروا عليها رحمكم الله manzo Allah kuma ce addu alaiha bin nawaji hadha ma'ana fasbiru alaiha rahimakumullah fa inna ahla sunnati kanu aqallan nas fi ma madha da mutane ahli sunna ba su da yawa wa hum aqallun nas fi ma baqiya har yanzu kuma su ba su da yawa saboda me Allah ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka duk wani taro da zaka gani da yawan jama'a da menene da menene me zaka menene madogara mecece hujja menene inda akwai shine yawan akwai albarka a ciki amma in babu sai ka ce taron kuda ne taro ne na kuda kuda akan me suke taro akan kazanta duk akan kazanta wannan tabi'a ce ta dan adam in kana so ka tara jama'a sai ka duba meye ba sa so sai ka sauke musu sai ka duba meye suka fi so sai ka halatta musu yanzu za su zo su cika maka kowa ya sadaukar da rayuwarsa ka halaka su halaka Allah ya kiyaye allazina lam yazhabu ma ahli atrafi fi atrafihim waɗanda suka yi hakuri ba su bi masu dukiya suka je masu mulki suka je aka biya rima a shakida aka zubar da imani ko aka zubar da mutunci ko aka zubar da martaban ilimi ba wala ma ahlul bid'i fi bid'ihim kuma ba su bi yan bid'a ba a cikin bid'arsu wai dan su samu abin da suke so وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم suka hakkura a cikin sunna har suka hadu da ubangijinsu faka zalika in sha Allah fakunu qala akhbarana Musa ibn Khalid wa'annan hadisai da riwayoyi da ake da dari miki kawa fa yi kaman ya kalli rayuwar da ake yi ne fa ya sassa kawai wannan hadisai eh in ka bi kaza za ka bata in ka bi kaza za ka bata sai inda ba za a bata sai ka ce ka yi haƙuri ka rike gam ka yi ciza da haƙuri haƙura to shi ne tsira ke saboda shaidan yanzu yanzu zai zo ya yaudare ka ya kawata maka abu don ya jefa ka daji Allah ya kiyaye قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة القصد في السنة ويكا ɗauki sunna ko man kankantanta kai aiki da ita ya fi ijtihadi aiki mai yawa a cikin bid'a me yasa saboda sunnar ita ce za ka yi mala'ikun da ke rubuta ma lada su rubuta ma lada amma bid'a duk abin da kai mala'ikan ba a bashi izini ma ya rubuta lada balle ya rubuta lada an fahimta babul iktida'i bil ulama'i babin da ya zo koyi da malamai قال أخبرنا منصور بن سلمة الخزاعي عن شريك عن, عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لقد أدركت أقواما لو لم يجاوزوا أحدهم ظفرا لما جاوزته كفائز راء على قوم أن تخالف أفعالهم يتي أدركت yace na riski mutane masu ɗimbin yawa laularu jawiz ahaduhum zifran shine yace ai ko da a ce mutum zai alwala akan farcinsa yace in aka kalli aikin shi ya saba ma sunna bai isa a cancan a girmama shi ba ko mai mutum zai ya nuna wannan karama ce wannan ɗaukaka ce wannan abu ne mai ban mamaki wannan a ba shi za a kalla ba menene aikin a matsayin aikin a cikin sunna lama ja wasu kafa izra'an ala qaumin an tukhalifa af'aluhu yace ya ishi kaskanci mutane ayyukansu ya saba ma iliminsu ya saba ma ayyukansu ayyukansu su saba da da iliminsu ko sunna ko daidai mana kada wani abu ya baka tsoro kar wani abu ya ma kwarjini kar wani ya ma kwarjini ko yaudare ka akan me yake akan sunna ko bid'a shine abinda zaka duba kenan to ya za a yi kasa akan sunna yake sai ka karanta sunna ya za a yi kasa akan bid'a yake sai ka san mecece bid'a an fahimta قال أخبرنا يالا قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم كبي الله ده منزل صدقكما وأن ده أكا جبنت الأمر أكرس أولي الأمر كينا الآية قال أولي العلم والفقه ما لمي وأن الدين wa ta'atul rasuli yima manzon Allah biyayya kuma menene yima manzon Allah biyayya ittiba'us sunna alkitab was sunna in kana bin littafi alqur'ani da sunna to kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da shakka akan wannan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم ابن أدهم قال سألت ابن شبرما عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فقلت يتي وتا مسألة مي وحلا أوجينا سنتي رحمك الله انظر فيها فقال إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس yace to wannan mas'alar taka in haske ya bayyana kuma na samu hujja ba zan boye ba zan faɗa maka amma babu hujja ba dalili ba menene to me amfanin a faɗa maka qala akhbarana usman ibn al-haytham qala hadathana auf عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر قال قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم كوكوي علمي وعلموه الناس كسكو يد متاني تعلموا الفرائض كوكوي علم فرائض وعلموها الناس وأن وعلموه وجنك وعلموها كو علموه وعلموه وعلموه to da kamata yi wa'allimu hako annasa ta'allamul qur'ana ku koyi alqur'ani wa'allimuhu annasa fa inni imru'un maqbudun Allah ce ni mutun ne da rayuwa za a zo a dauke ni wal ilmu sayuqbadu ilimi kuma za a zo a dauke shi wa tazharu al fitan fitintinu su bayyana hatta yakhtalifa ithnani fi faridatin har a zo saboda tsananin fitina mutane biyu su yi sabani a cikin farilla la ya ji dani ahadan ya sulu bai nahuma saboda tsananin fitina matsala karama ta ta rikice musu a cikin farilla su kasa samun wa zai warware musu to fitina ta kai fitina kenan Allah ya kiyaye قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عمر بن أبي خليفة قال سمعت زياد بن مخراق ذكر عن عبد الله بن عمر قال يتي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن منظر الله يا أيكي أبو موسى الأشعري ده معاذ ابن جبل كجي كسن يمن كإسد الدين ساكون الله قال شيء منظر الله نسيها لزي موسى تساندا وتطاوعا تساندا كرفف جونا وتطاوعا كي بيئيا Ma'ana kada a yi sabani kenan wa bashira wa la tunaffira ku yi ma mutane albishir kada ku kore su kada ku tsananta ku yi abin da zai kore su daga addini wa qala fa qadima al yaman sai suka iso kasan yaman fa khataba an-nasa mu'adh fa haddahum ala al-islam sai mu'adh ya tashi ma mutane khutba ya kwadaita musu addinin musulunci وأمرهم بالتفقه والقرآن يتي كوكوي إلمن فهمت الدين كوكوي إلمن القرآن وقال إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار إن كن كوي القرآن kuka koyi fahimtar addini fikihu kenan to ni ko zan faɗa ku tambaye ni zan faɗa muku wane ne dan aljanna wane ne dan wuta فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا أكزونا زوا ونلوكتي فقالوا لمعاذ سيزكتي معاذ قد كنت أمرتنا إذا نهن تفقهنا وقرأنا أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار أي كاتي من مكرنة القرآن ويكراتون فيكيو إمي تذاك من بياني سوارين أن الجنة سوارين أن وتا فقال لهم معاذ إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة wa iza zukira bi sharrin fa huwa min ahli an-nar yace alama ce in ku ga ana taya mu an mutumin kirki ne ai yana taimakawa yana alkhairi baya ga talaka ya baya to dan aljanna ne kun ga ana cewa ai wani kaza ai wani kaza mugun to dan wuta ne ba haka bane ba ba an ce an tum shuhada wallahi zai mutu shedan da kuka yi masa ba za a dauka ba eh in dai ba shaidan haɗin baki ba ne shaida ce ta gaskiya abinda aka sani game da shi kenan ba haka ba ne ba قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne cikin mutane yafi karamci yafi daraja qala atqahum yace wanda yafi tsoron Allah qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce ba abin da muke tambaya ba kenan qala fa yusuf ibn yaqub nabiyullah ibn nabiyullah ibn khalilullah in daraja kuke so na dangantaka to annabi yusuf ابن يعقوب نبي الله دان النبي الله ذكر النبي الله قالوا ليس عن هذا نسألك كتبا أبنا مكي تنبيع بكين قال فعن معادن العرب تسألوني فعن معادن العرب تسألوني كنا تنبيع تاني أصل الأرباوة معادن الشيء أصله فعن معادن العرب تسألوني كنا تنبيعنا أصل الأرباوة تخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في يوسف أتكين جاهلية shine fiyayyunsu a cikin musulunci in suka fahimci addini suka yi aiki da shi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله عن يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن لهاد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن هميد ابن عبد الرحمن عن معاوية قال عن كربون سيدنا معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فداتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دوان دا الله كي نفيش دا الخير زي باش فهمت الدين معنى إن الله باك فهمت الدين to Allah yana nufin ka da alkhairi amma don mulki don kuɗi don siyasa don menene don taron jama'a wannan duk ba alama ne cewa Allah yana son ka ba an fahimta saboda mulki da kake da shi din nan ga kafirai suna da mulki siyasa da kake da ita din nan ga kafirai suna yi kuɗi da kake da shi din nan wurin kafiran ma ake zuwa ana ana arowa ba haka bane ba to amma ne Allah yake nufi da alkhairi yufaqihu fi dini sai ya bashi fahimtar addini yana tsantseni yana menene ko alwala yake yi yana tune da ga yanda aka ce manzon Allah yayi in zai sallah ga abin da aka ce ga yanda aka ce manzon Allah yayi in zai kaza ga yanda aka ce manzon Allah yayi ma'ana hankalin shi na kan duk abin da zai yi yayi shi kan hujja kan addini to shine wanda Allah ke nufi da alkhairi ba wanda Allah ya baiwa duniya ba amma yana da wahala fa yanzu rayuwar da ake ciki din rayuwa yanzu ba abin da zai iya challenge zai iya ja da kuɗi fa kuɗi ya ya danne komai ya fi ƙarfi duk abin da zai ja da kuɗi kuɗi zai karya shi eh fitinan da aka samu kai ciki to ya za ka yi ya za ka yi ka kare addininka da imaninka da mutuncinka da mai da mene ya za ka yi shi ne ce fasbiru ku yi haƙuri hatta talƙauni haƙuri za ka yi haƙuri za ka yi wanda kake so ya baka kuɗi ɗin nan ba shi ne arrazzaku ba inna Allah huwa arrazzaq in ka zubar da mutuncinka ko addininka ko imaninka ka ji ya baka ka taho kuɗin zai kare shi kuma ka sake komawa dumana har abada kana cikin talauci kenan amma in Allah yana so ya azurta ka inna Allah huwa arrazzaq dhul quwwatil matin haka malaman mu suka karantar da mu a masallacin annabi ana bara karatu sheikh abubakar jabir jazairi allah ya gafarta masa ya ce duk abin da za ka nema ka neme shi a cikin mutunci fa innal umura tajri bil maqadir al umur tajri bil maqadir ina ba na al umur tajri bil maqadir in ka zubar da mutuncinka ka yi tumasanci ka zubar da addininka ka zubar da darajar iliminka ka je in allah bai yi ya baka ba wallahi ba za ka samu ka kare mutuncinka ka kare addininka ka kare imaninka da darajar ilimi kana zaune Allah zai kawo maka al'umuru ta jiri bil makadiri ina mana al'umuru ta jiri bil makadiri da hausa ku faɗa mana al'umuru al'amurra ta jiri bil makadiri abinda Allah ya kaddara abin da Allah in Allah bai kaddara zai baka ba wallahi ka je ka yi tumasanci ka zubar da mutunci ba za ka samu ba ka yi kasara biyu kenan in kuma Allah ya kaddara za ka samu a cikin mutunci sai ka samu za a iya gwadawa? eh? da ɗan wahala? eh? sai an daure me sai an daure me ya to ya za a daure igiya za su a daure me za su a daure awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani ko dage kafa wando zai yi ko injinu zai yi da jazatul istiraha wallahi tallahi imani in kai kana karanta inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi summa kaza summa kaza summa kaza an gama budgeting har ka gama rayuwarka baka gani ba baka sani ba Allah shi sani kuma Allah shi yake sa lokaci ya kai za qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra ba haka bane ba in Allah bai sa bana za ka yi arziki ba ka zubar da addininka wallahi a cikin talaucin kuma za ka ba za ka taba yin in Allah ya kawo lokacin da za ka yi arziki ai kai baka san baka san adireshin inda arzikin ka yake ba ko ka sani sai ka tashi ka harba Ghana wannan ya harba Salo wannan ya harba Mali wannan ya harba kaza kaza kaza kaza wani zai kewaye duka ya sake dawowa Kano sai zai tarar da arzikin ba haka bane ba an yi da yawa ko wani kuma ya je can zai samu wani kuma ya je can saboda arziki ko kana nan ya zo ko ka bi shi ka je ka samu shi haka yi Allah shi ya san mana arzikinka shi ya san inda kake amma kai baka san inda arzikinka yake ba dalili arzikinka ya san inda kake shine ajalinka da arzikinka ke neman ka ajalinka bai isa ya cin maka ba sai ka gama cin arzikinka duk baki daya ko da shauran ruwa ne kofi daya sai ka sha tuko ka mutu sauran arzikin kenan sai ka sha tuko sai mutum ya sha tuko ya mutu ba na arzikinka shi ya san adireshin ka ya san inda kake lokaci na kai ba zai iya sabawa ba amma kai baka san inda arzikin yake ba ka buga ka je kwari ka buga ka je menene da wanau ka buga ka je ka je duk inda za ka je kana tafiya wani sai ka cika tari da shi can yana can kenan wani kuma duk abin da kake yi ba yana wani wuri yana nan sai ka gama bulumbituwa ka je ka gama duk ka dawo sai ka zo a gawo ashe nan ma abin yake na je na yi wahala to arzikinka shi ya san inda kake ya san unwaninka ya san adireshinka ya san inda kake amma kai baka san inda yake ba kana nema ne kana nema ne kuma da arzikinka da ajalinka suke nemanka amma ajalinka bai isa ya cin maka ba sai ka gama cin arzikinka duk da Allah ya maka a duniya yanzu yanzu ya ci tsire ko yanzu yanzu ya ci abinci ko ya sha kunu ya sha me yasa bai mutu ba kafin ya sha wannan firar karshen arzikin kenan da ya sauro sai ya ci ya gama tukun arziki ajalin ya zo ya ɗauke shi ya tafi to me yake da wahala قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال أنباء حماد بن سلمة عن جبل ابن عطية عن ابن مهيريز عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال أخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال أنباء إسماعيل هو ابن, هو ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن ابن الهويرث عن محمد بن جبير ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يا حلرتي خطبة منظوم الله صلى الله عليه وسلم رانا عرفة مي خطبة تكون ساتتي في حجة الوداع حج بنقوانا أيها الناس منظوم الله أيها الناس إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا أيها الناس إني ني والله لا أدري بل سنبا لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا وتكيل دقا يوشيكي نمبا ذا مكارا حدوا بأنا رنن يا دنيا ذات يما متاني دنيا ذات girgiza musu babban mutum mai kudi ko mai siyasa ko menene in ya mutu gari ko unguwa ka ga yadda tashin hankali gidan yake ko unguwa ina garan da manzo Allah ya bar Madina sai da kowa ya yi mai ya girgiza sai da kowa ya girgiza sai na Umar shedan na gudun shi amma shi kansa sai da ba ma ya girgiza ba sai da kusa fita hayyacinsa kowa ya rikice na na fadima ta ce Anas kuka iya kuka zuba manzo Allah kasa kuka rufe shi kuka iya kuka zuba manzo Allah kasa kuka rufe shi to yaya za su yi haka ya koya musu a yi mishi biyayya shi ne daidai to ka kaddara rannan na na aisha da take cikin ɗaki manzo Allah ya bar duniya yaya za ta ji cikin wani hali take sai na abbas babban manzo Allah shi da kansa sai da ya rikice sai na abubakar ne kaɗai yake cikin hayyacinsa a lokacin yana wata unguwar matarsa ba ɗaya bace ba ya taso ya zo ya duba ya kowa ya ai mun karanta kowa ya ji abin da ya faru sai da ya je ya shiga ya ma ya ma yarsa sallama ta yi mishi izini ya shigo ba ta yi masa izini ba bai isa ya shiga ba ba haka bane ba fa'azin fasta'azana Aisha fa'azinat lahu in zai iya shiga ko da bata bashi izini ba to ina ma nan neman izinin babu sai ya shiga ce lafiya ta ce gashi nan dai har yanzu bai tashi ba har yanzu bai farfado bai taso ba sai da yayi tabbatar da cewa kaza kaza kaza kaza yanzu ya za ta ji ga ubanta ya zo ya tabbatar ya shi kuma zai tausaya ma yarsa daga rannan na Aisha ta rabu da manzo Allah kenan fa sai kuma lahira na na Fatima ta rabu da manzo Allah kenan sai kuma lahira ya Madina za ta yi ya za su ji rannan kowa sai da ya girgiza shi yasa suka ce ba mu taba ganin haske ba kamar ran da manzo Allah ya shigo Madina ba mu taba ganin tashin hankali da duhu ba kuma kamar ran da manzo Allah ya bar Madina sa'an nan sai ce farahim Allah man sami a makalati al-yauma to Allah ya ji kan bawan da ya ji magana ta yau fawa'aha ya kiyaye abin da na faɗa فرب حامل فقه ولا فقه له so da yawa mutum zai zo ya dauki ilimi ilimin fikihu shi ba shi da fiki zaka zo ka ji karatu sai ka je ka karanta ma wani karatun shi ya fi ka fahimtar me aka faɗa kai ka ɗauko karatun ka zo karanta mishi amma kana karanta mishi shi ya fi ka fahimtar me ake nufi zalika fadlullahi yutihi man yasha wala rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu so da yawa za ga mutum yanda ya dauki ilimin fikihu ya je ya fada ma wanda ya fi shi sanin fikihu wa alamu ku sani anna amwalakum dukiyarku wa dima'akum da jininku haramun alaikum ka hurmati hadha al-yawmi wa alamu ku sani anna amwalakum dukiyar ku kusuwa eh dukiyar ku kusuwa mutane dukiyar ka haramun ne a taba ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko wane ne saboda addinin musulunci ya yarda da mallaka kuma hanyoyin mallaka an sani gado kyauta sana'a kasuwanci noma mai da mai ka mallaki dukiyarka ko ga da wajen iyayen kakanninka har ba wanda isa zo ya taba maka wannan dukiyar sai dai in shugaba ne ko ba ya ba kan shi ba ko bisan zuciya ko ba wanda yake so ko yan siyasa party sa ba a'a waje ne kake da shi al'umma suna bukatar wajen ayi masallaci ko ayi makaranta ko ayi famfo ko ayi abinda al'umma za su fa'idantu sai a neme ka da izininka a canza ma wanda bai gaza wannan wajen ba sai a karbi wajen a yi ma al'umma amma ya karba dai yana gwamna ko yana shugaban ko yana menene wallahi akwai hisabi ranar lahira kuma kai da jin daɗin rayuwa har abada ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba saboda me ka cuci bawan Allah ba a baka izini don kana da mulki ka cuci talakawanka ba wa'lamu ku sani anna amwalakum dukiyarku dukiya kuɗi kasa gida gona mai dawa yana ana ce musu amwal wadima akum da jininku haramun haramun ne a zubar da jini jinin musulmi haramun ne a zubar da jini saboda kai bukatanka saboda meneninka saboda menene haramun ne ka sa a zubar da jinin menene haramun ne ka sa a zubar da jini saboda bukatarka ko ku hada su zubar da jini mutane ko a sa a je a kashe mutane saboda siyasa ta zo a masu tsafi masu kaza da kaza haramun ne a zubar da jini mutane kar ana ɗora ka akan shugabanci shugaban kasa ko gwamna ko minista ko wane ne abin da ke wajibi akan ka ka kare ma mutane mai mutuncinsu rayukansu addininsu mutuncinsu hankulansu wannan alkulliyatul hamsa au kulliyatul sitt abinda yake wajibi kenan a kanka sai ka je ka bar wannan baki daya sai abi ai tattalin arziki ai economy saboda turawa su rayuwarsu duka economy tattalin arziki ne tattalin arziki ne yanzu kuma suke tsiya cewa suna talaucewa suna komai kai ma ka zo ban da tattalin arziki ba abin da yake damunka ka in ban tara kuɗi ba zai siyasa ba zan sake ci ba in ban tara kuɗi ba ba za a wulakanta ni in ban tara kuɗi ba za a yi min kaza za a yi min kaza to sai ya zama na duk hanyar da za ka samu kuɗi ita za ka bi ai ka ɗebo mu kanka abin da ya fi ƙarfinka aka ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ko magana ka faɗa akwai wanda ya rubuta balle ka wawashi dukiyar al'umma ko ka wawashi dukiyar ƙasa ko ka wawashi kaza kaza kaza duk suna nan rubuce za ka zo ranar lahira ka gansu ga sunan mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa dan gonan su da muka karba kuma shine har yanzu ya zo gashi ya biyo da lahira gona ko ya da filin su gida menene wani irin mala'iku me yake nan komai sai ya zo har biro su da na dauka a makaranta gashi nan a tun da ka balaga da aka haife ka kai rayuwarka daga ran da ka balaga ranna akwai mala'iku biyu da safe biyu da yamma da safe biyu za su sauko duk abin da kake suna rubutawa da yamma sun gama su duke fayilin su hau sama wa'yansu kuma za su sauko da wani fayilin haka za a taimaka har ranar mutuwarka ka sani ko baka sani ba ka yadda ko baka yadda ba su suna nan suna yi ranar lahira shine zazo iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya za a yi suruwa ta ko a gashi nan waya ɗaya ma'ana gashi wannan ɗan kankanin abu za ka sa alkur za ka sa komai a ciki kuma tsarin ka'ida rayuwar mala'iku ai daban ce da abin da ake iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kana karba sai ka bude sai ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan zai mali hadal kitabi wani irin shumammen littafi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba babba ba karami sai yaro gashi nan ya kire duk gasa nan wa wajadu ma amilu hadiran za su samu abin da suka aiwatar gashi nan hadiran la ghaiban wala yazlimu rabbuka ahada haramun alaikum ka hurmati hadha al-yawm ranar arafa fi hadha shahr watan hajji في هذا البلد بلد الحرام واعلموا كسني أن القلوب لا تبي منين لا تغل لا تغل لا تغل duk an ka kawo wannan ba wasali na shi ne ku menene ce naku ya ce zuciya matukan akwai abu uku cike ba za ta ɗauki gilli ba ba za ta lalace ba ba za ta rube ba ba za ta yi menene da menene su ne menene guda uku ɗin إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر وعلى لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم saboda addu'ar su ta kewaye su in kana ciki sana tsadar kana cikin su kenan ka fita to baka da kai maka hasara an fahimta lokaci ya cika tsura minti na lokaci ya cika ko bai cika eh eh shugabanninku ku yi musu nasiha munasaha kenan nasiha nasiha ku yi musu nasiha sai an manzala ce malam tarawul kufura bawahan matukan ba kafirci suka yi fili ba da za ku yi musu tawaye ba amma matukan ba su yi haka ba suna yin abubuwan da suke yi za a je sallar idi za a je sallar juma'a suna yi sallar ana komai to an aka ce sai a yi biyayya in ba haka ba in fitina ta shiga kowa ba zai zauna lafiya ba ku kawo shi yana yi muku jagoranci ko da yana shan giya ko da yana kaza a ɓoye matukan yana kuda za a yi sallan jama'a za a je kaza ana kiyaye kaza za a yi kaza za a yi kaza aka ce a yi biyayya a zauna lafiya ya fi a kirkiro fitina kowa ya kasa zama lafiya a kasa kiyaye addini haka manzo Allah ya faɗi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم